الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin kimarsa ya kara haɗa mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab idan ba mata ba hada dai insha Allah muna nan a babi na na sihiri wancan sati mun yi bayani akan hadisi na Ibn Sayyad wannan ba yahudan da bazala ya je wajen sa wanda kuma yake wasu yan gane gane shidalu ke bude masa ido wannan shi ya daga cikin shubohi guda uku da muka ce insha Allah za mu za mu kokarin amsawa saboda abinda wasu ka iya kawowa yau insha Allah za mu shiga biyun na uku shine wato akarin Aisha ba ban ta mun yi ishara akan cewa akwai wani akari da ake rubutawa daga Aisha wanda a zahirin shi watakila wani mai son fandara ko mai son ya kushe masahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya hujja da wannan akari din to insha Allah za mu karanta akarin baki daya kuma wasu shubuhi da ake iya kawo su sai mu sai mu amsa in ya so idan muka dawo ta ramadana kuma sai mu karishe da wannan wato asarai da ake ruwatowa game da haruta da maruta asarin aisha ba wani asari ne ba face ita ma irin hafsa akwai wata baiwata da ce mata sihiri wata baiwata ce da ta ce in ta riga in aisha take ce mata in na mutu kin zama ya mudabbira kenan to saboda haka ita sai ta sai ta ga jan hakuri ta kusa Aisha ta rasu sai ta je ta mata sihiri to anan za a ji ita Aisha bayan ta ta gano cewa ita sai mata sihirin daga baya ita sihiri ta yi ba kace ta yi ba kaga akwai iskali babba sannan kuma za a za mu karanta a wato a cikin asarin akwai maganar cewa an je wurin wani wanda a zahiri kamar yana hukuna hudu da aljanu aka tambaye shi sannan ya faɗa cewa ai sihiri aka mata kaga wannan wani babban shubha ne da wasu sai su iya riƙewa su tumtuncin matan bazan Allah uwan mu ne baki daya to da za mu karanta akarin baki daya a yi haƙuri za mu karanto shi ta dukkan hanyoyinsa a ji ta inda abin yake ta inda labarin yake sau da in ka karanta rabin labari ba lalai ka fahimci inda abin yake ba amma karshe labaran duka kamar yadda Ali ibn Abdullah al-Madini ke cewa ce in baka in hadisi guda ɗaya kana so ka fahimce shi to sai ka karanta shi duka da hanyoyin da yanzu sai ka karanta in baka ba za ka fahimce shi ba to insha Allah za mu kokarin mu karanta shi ta kowane bangaren sa sannan kuma shubohin da ana ake iya kawo wato za mu kokarin dukan mu ga ummu na Aisha ba ta je wurin boka ba balle ta gaskata shi balle kuma har wani wato ya tuhumce ta shi wannan asali wato an san shi ta hanyar wato wani wani mutumi da ake kira shi Abu Rijal Abu Rijal sunansa Muhammad ibn Abdurrahman yake ruwaitowa daga babansa mamansa ita ce Amara Amara ita kuma yar dakin Aisha ce a wajen Aisha ta girma kuma ita ta rika wato hadidi ilimin Aisha tana ɗaya daga cikin musamman dai a mata dai ba kamanta a mata babu kamanta waɗanda suka rike hadisin Aisha amara binta abdurrahman bin sa'ad bin zurara al-ansariya ita ke ruwato wannan akari daga aisha ita kuma ɗanta ke ruwatowa daga wajenta shine amur rijal muhammad ibn abdurrahman shi kuma malik ibn anas malik ibn anas mai mazhaba wanda muke yin mazhabansa da kuma yahya ibn sa'id al-ansari babban malamin malik din shi kansa suna ruwatowa daga shi wannan mutumin amur rijal daga wato amara daga aisha banda malik kuma akwai sufyan ibn nam akwai yahya ibn sa'id al-ansari sufyan ibn uyayna ke ruwatawa daga wajensa to za mu fara da hadisin malik akarin da shi malik ke ruwatawa saboda shi ya fi yawa sannan kuma wato yanayin labarin ya fi cika so insha Allah za mu fara karanta nashi sannan kuma mu karanta a shi Nahya ibn Sa'id al-Ansari malamin sa duk da daga bayan Malik idan an in an lura za a ga shi ya daina ya daina ba da hadisin daga ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ba wai saboda ya tuhuma hadisin ba a saboda hukuncin da yake cikin hadisin shi daga baya baya fara fatawa da shi eh wannan shi ne dalili wato hukuncin halaccin sai da wanda wanda kace kace idan na riga na mutu ka zama da amma sai ya gaggawa to ya halatta sai da shi ko bai halatta sai da shi ba wannan watakila shi sa malik ya daina ba da hadisin in an ji an duba muwakkam da muke karantawa wanda fi shahara na yahya ibn yahya allafi ba a ga ba ga wannan akarin ba in ka je ka duba muwakka na yahya ibn bukair shi za ka samu wannan akarin ba amma in ka duba sauran muwakka da ake da shi muwakka ba muwakka da ake da shi ba shine ba muwakka wanda muke karantawa yace kadai muwakka ba bal a cikin jeran jiyar muwakka da ake da shi da kuma wato wanda suka fi kafewa kan imam malik shi wadanda muke karanta ya fi shahara ita muke karanta ita fi kasa amma kaga mu yi ganin shi ya fi shahara muwatta na allaifi zaka ji in ka fara karanta zaka ji haddathani yahya ibn yahya allaifi farkon muwatta kaga zaka ji an fara fada to shi yahya ibn yahya allaifi shi ya daga cikin wanda suka zo daga andalus suka karbi muwatta wajen malik kuma yana da yan kurakurai ma a ciki yana da yan kurakurai a ciki malamai kuma suna suna fadakarwa kan wannan to banda shi akwai wanda suka suke rawato mawadan daga Imam Malik sai rawato wannan hadisi daga ciki akwai Abu Mus'ab Ahmad ibn al-Qasim az-Zuhri Abu Mus'ab Ahmad ibn al-Qasim az-Zuhri zaka yace Abu Mus'ab az-Zuhri kusan wato hadisan da yake cikin mawadan sa ya yafi hadisan da suke cikin mawadda da muke karantawa yanzu da wurin hadisai 100 zaka ga hadisan mu da muke karantawa idan al-amalu bin niyati a cikin arba'un nawiya za a gabata a wadda amma mabal yana ruwaito ta to abin kano sauran wadda ake da shi kusa ya ga inda shi ma ya ruwaito to shi abu musa abu zuhu ya ruwaito shi ma a cikin waddansa sannan kuma muhammad ibn hasan al-shaybani babban dalibin abu hanifa shi ma ya tattaki zuwa madina ya ruwaito mu daga imam malik shi ma ya ruwaito wannan akari banda shi kuma akwai suwaid ibn sa'id al-hadathani shi ma ya ruwaito wannan akari a cikin waddansa al-bayhaqi ya ruwaito shi ma a kitabul ma'rifa ta hanyar Muhammad ibn Maslimat al-Qanabi Ash-Shafi'i ya rawaito ta hanyar al-Um Ash-Shafi'i ba mu da mu wadanda Ash-Shafi'i yake ruwaya daga Malik kai tsaye amma kuma galibin ruwayoyi da ke ruwaitowa daga Malik ta ci mu wadanne ta ci mu wadance yake ruwaitowa saboda haka shi ba za ka sashi a cikin sahun wanda yake ruwayan wannan hadisi daga Imam Malik a mu wadda da ya karanta a hannun Imam Malik ta hanyar sa kuma al-Baihaqi yake rawaito wannan asali shi ma a cikin kitabu sunan kabir da ma'rifatul sunan wal athar abdurrazzaq as-sar'ani shi ma ruwa fitar da wannan hadisi ta hanyar malik ta hanyar shi ibn hazm al-zahiri ya fitar da shi a cikin al-muhalla mus'ab bin abdullah az-zubairi shi ma fitar da wannan athari daga malik a cikin jami'in sa ta hanyar shi abul qasim zahir ash-shahami ya fitar da shi a cikin al-awali dukkan su suna ruwaitowa daga malik su wajen bakwai su wajen bakwai abu mus'ab az-zuhri daya ash-shaybani biyu al-hadathani uku al-qanabi hudu الشافعي بيار عبد الرزاق الصنعاني شدة سيكما مصعب بن عبد الله الزبيري بقي سنة رويتوش لقى مالك ابن أنس لقى أبو الرجال محمد ابن عبد الرحمن لقى ما منسى عمرة لقى عائشة عمرة تكي تيوى أنها أعتقد جارة لها عائشة أنت wata bai wata an duburin minha amma kuma sai ta riga ta kuma ga Allah ta kuma ta zama ya ثم إن عائشة مرضت سنن daga baya kuma sai Aisha aka tana wannan rashin lafiya ba'da zalika bayan wannan ma sha ba'da zalika ma sha Allah sai ta tsaya ajarin wasu kwanaki da ubangiji ya ga dama fa dakhala sindiyu sai wani basindi sindi yana garuwa da tsakanin India India tala da hawajen Sijistan wajen su Afghanistan da sauransu to waɗannan garuwa su ake kira sind to akwai wasu mutane da ake kira su sindiyuna suka taso daga wani wajen suka zo wajen faris suka zauna to su kuma an san su suna bada magunguna kamar yadda inda ka san yanzu har yanzu ana irin herbal medicine din na ina ga wanda suke wannan lahiya suna sun gwarance to suna bada magunguna kuma wani lokaci akan iya same su ma suna yin wasu abubuwa na tsatsuba to sai ya ce fada khala sindiyu sai wani shi daga daga cikin aya daga cikin jinsin waɗannan mutane ya shiga wajen Aisha da alama an kira shi fa qala laha sai ya ce mata innaki matbuba an miki sihiri ne innaki matbuba wato an miki tsubu an miki tsafi fa qala sai ce masa man qabani ba ya mun tsafi fa qala fi na'ati hakaza wa kaza sai ya faɗi siffan wannan matar da ta mata sihiri da kaga ba alama ka ba ya san wani gaibi gaibi kenan ba haka wa qala har ba yace fi hujri hasabiyun a cikin ɗakin ta akwai wani yaro karami qad bala yayi fitsari a je yanzu za a same ta a fa qalat aisha sai aisha ta ce mata a yanayin siffan da ya gaya mata wato ta gane wace ce sai ta ce ud'uli fulana ku kira min wance jariyatan la hata khadimuha wata bai wata wacce take mata hidima fa wajadu fa wajaduha fi baiti jiranin laha sai suka sai suka same ta a makwabta fi fujri hasabiyun qadabala kuma yadda wannan shi mutumin ya faɗa a cikin ɗakin akwai wani yaro yaranta da yayi fitsari fa qala sai ce hatta aqtasila bawla hadha as-sabi ba zan zo amma bari in gama tsaftace wata fitsarin wannan yaro bari in gama wankewa tukunna faghasaratu sai ta wanke kuma ja sai ta zo fa qala laha aisha sai aisha take ce mata asaharti ni daga sai kin mun sihiri ne fa qala sai ce na'am tace eh gaskiya na miki sihiri fa qala sai ce lima saboda ni qala sai ce ahbabtu al'itqa ina son ki yanta ni fa qalat aisha sai aisha take cewa ahbabtu al'itqa kina son in yanta ki kuma shine kika mun sihiri fa wallahi la turtaqi abadan to tunda haka kika baba na rantsa da Allah ko ba za a yanta ki ba fa amara aisha ibnu akhiha an yabi'aha min al-a'rabi sai aisha ta yi ma dan dan uwanta umarni tace dauke ta kaje ka sayar da ita a hannun wato larabawan kauye ne man yusiu milkataha wanda za su wato muna da rukunta wato za su za su hada sa mata galla na aiki kwarai da gaske fa qalat sai tace kun babta'ini bi thamaniha raqaba sai ka je ka siyo wata wata baiwa hatta wata ka saboda ita da ita fafa'ala sai ya aikata haka shi wannan dan dan uwan nata qalat amara sai ta amara take cewa falabidat aishatu ma sha Allah min az-zaman sai aisha ta cigaba da zama cikin wannan ciwo kwatan kwatan abin da ubangiji ya ga dama na zamani thumma inna harat bin nawmi sannan kuma sai wata ta yi mafarki iqtasili min thalathati abari kije ki sami rijiyoyi guda uku ki wanka da su yamuddu ba'daha ba'dan wato sashin wani bangare na rijiyoyin duka suna yi wa juna madadi wato suna suna wato gudana a cikin juna suna kara mu juna ruwa wato wannan ruwan wancan yana da gangara zuwa ruwan wancan ruwan wancan ma yana gangara zuwa ruwan wancan duka suna ba ma juna wato ruwan juna fa inak tashkina in kika kika je kika dibo wato rijiyoyi irin waɗannan su uku amma kuma suna da alaka da juna to lalle zaki warke قالت عمرة سي عمرة تفتي فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر سي واتو لأن أولتا إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر يشيق ودنتا وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة لن أبنكم عمرة إيكينا فذكر لهم الذي رأت ستقى موسى أبن تقني فانطلقا إلى قناة sai suka tashi suka je wurin wani idaniyar ruwa kamar madatsa na ruwa haka ta yadda idan za a haka in yi rijiyar ta yi ba da ruwa sosai sannan kuma za a mata wani madatsa yadda za ta rinka fitowa tana gudana to sai zai suka samu rijiya ko madatsar ruwa irin wannan fa wajen ruwa bara talata kuma suka sama wani kaman gulbi ko rijiya guda uku ya mutu ba'adu ha ba'adu ruwan daya yana kara ma dayan ruwa wato duka suna wato yawaita da ruwan juna kenan fastaqu min kulli bi'rin minha shajban sai suka samu tulu ta kowane rijiya sai suka cika tulu da shi hatta mala ushuru ba hasar suka hada suka cika tulunan su duka min jami'ihin na a cikin wannan wato daga wannan wato rijiyoyi kuma a tawbihi aisha sai suka zo da wannan ruwan ma aisha fa kasara sai ta yi wanka fa shufiyat sai ta wanki wannan sai daga cikin asarin kenan kaga wannan asali ko a haka baka bashi akwai iskali kwarai daga sai a cikinsa daga ciki akwai shubahan cewa an ji ana mutum mukun wanda ba watakila ba ya zan boka inda gashi ya zo ya ba ya faɗo wani magana ya magana shi sai kama da na boka yi to kaga wannan zai sanya ya zama wani ya rika cewa idan yana mutum na cikin halin wato ittirari halin dole zai iya jawa zuwa wajen wani boka wato ya yaye mishi wani damuwarsa ko kuma ya tunkuɗe mishi ya kawo mishi wani alheri to sannan kuma a ciki akwai shi wannan asindi din wannan basindan yadda ya bada labarin gaibu ya ce ai matan siffata kaza siffata kaza kuma in an je waje ta ba za a samu wani yaro ya tsari ko aka samu kamar yadda ya bada labari sannan a ciki kuma akwai kuma shubahan me ya sanya ita Aisha ba ta kashe wannan matsafiyar ba yadda ita Hafsa ta kashe nata sannan kuma banda wannan kuma akwai shubha kuma yin aiki da mafarki aiki da mafarki wani abu ne wanda ya halatta ko kuwa wannan abin da Aisha akwai akwai wato a tawilin sa wannan yana da cikin abubuwan da da yawa maganata su za su rike in suka ji wannan abin ya ya faru daga Aisha sai su je da ba ka san ba wato duk wani wanda ba san Allah yake da manzon shi ba kaga ba san ta yake ba sai ya dauki wannan wato akari ya ya kushe mata to insha Allah za mu zo mu za mu ƙara karantawa asalin kuma ɗayan hanyar a ji asali yadda labari yake kuma ku ji Aisha ba ta da sofanan laifi a wannan a wannan abu kamar yadda muka faɗa banda Malik wannan ruwaya Malik muka kawo banda Malik akwai Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya rawaito wannan ruwaya Yahya ibn Sa'id al-Ansari babban malami ne malamin Imam Malik malamin Imam Malik ne kuma shi ba mutum Madina ne to shi yana ruwaitowa ta hanyar malamai sa guda biyu na farko daga amurja din nan malamin je malik a wannan hari a wannan akarin sannan kuma yana ruwaitowa daga ibn akhi amara duk da a cikin a wannan ruwaya akwai yar magana insha Allah zan magana akan ta amma ruwaya da yake rubuta daga amurja yana cikin musnad ibn abd razzaq as-sanani ya fitar da shi daga sufyan ibn uyayna ta hanyar kuma abd razzaq ibn hazm al-zahiri ya fitar da shi sannan kuma azara qutni ya fitar shi ma a cikin sunan dinsa ta hanyar Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi a cikin al-Musaddarak ta hanyar shi ma dai Abdul Wahhab ibn Abdul Hamid al-Thaqafi duka su Ibn Uyayna da al-Thaqafi suke rubutawa daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari wanda lafazin Ibn Uyayna zan kawo lafazin Ibn Uyayna zan kawo yace yake rubutawa daga Yahya daga Abu Rijal daga Amara Amara take cewa maridat Aisha aisha ta yi rashin lafiya faɗala marabuwa sai rashin lafiya ta yi tsawo fa za a ba banu a sun ha ila ratulun sai ‘ya'yan ‘yan uwanta suka tafi zuwa wurin wani mutumi kaga ba ke ta je ba ‘ya'yan ‘yan uwanta suka tafi zuwa wurin wani mutumi fa zakar wula ko marabuwa sai suka ambata mashi ciwon da take yi fa kala sai ya ce ina kuma da ta kubiru ne kabarar mara'atin matsuba to ni da abin da kuka gaya mu na alamomi ko gaya mu kuna ba ni labarin wata mata ce da aka mata sihiri قال فذهبوا ينظرون sai suka tafi suna bincike fa idza jaritul laha qad saharaka sai ga an je an samu cewa wata mata ce daga cikin bayin ta mata sihiri wa kana qad dabbarata kuma da mata ce ta zama ya in Aisha ta koma ga Allah fa salata sai ta ce a kira mata ita ta tambaye ta fa qala sai ta ce ma aratu minni me yasa kika yi haka kika yi min haka fa qala sai ta ce aratu an tamuti hatta utaka so nake in kin mutu ni kuma in zama ya فقالت ستتي فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها ستتي cewa to na yi ba Allah ta'ala bakance cewa lalle ke sai an je an sai da ke wajen wato larabawa wanda suke za su musguna miki hima sai ta aika a sai da ita wa amara bi thamariha an yuj'ala fi mithliha kuma tace kudin abin da aka sai da ita to a siyo wata baiwar saboda kamar da muka karanta a baya ta ta cika alƙawarin da ta Allah ta'ala na yantar da ita wannan kamar da muka faɗa in an lura la'aga wannan shine wato lafazi na ibnu uyayna shi kuma abdul wahhab al-thaqafi kamar yadda yake wajen adara qutri da al-hakim cewa yayi anna ba'd anna ba'd bani akhiha wasu daga cikin ƴaƴan ƴan uwanta zakaru shakwaha sun je sun faɗi ciwon da take yi li rajulin min az-zud ga wani mutumi na daga zutsiyuna zut shine sune da yawa nan indiyoyin indiya zaka same su galibi ba farare ne kas ba a san indiya akwai akwai baki akwai wanda yake yellow yellow akwai kuma wanda suke sun dana su haske to su zut suna daga cikin waɗanda su fatar su tana da yadda duhu duhu daga dai ayarin wannan mutane na na sint din sai zai tana gaya mishi ita tsababu yana ba da magani ita tsababu wa annahu qala kuma sai yace innakum latadhkuruna mar'atan mas'ura kuna gaya mun mace da aka wata mata ce da aka mata sihiri ko saharata jariyatun jariyatun laha wata wata bai wata ce ta mata sihiri fi hujr jariyati al'ana sabiyyun kuma yanzu idan kuka je za ku sama a cikin ɗakin wannan jariyan wannan baiwar akwai wani yaro kad bala yayi fitsari fi hujriha a ɗakin ta wannan shi haka yazo a wannan abun da ina son in kawo duka lafazan sai mu hada kuma jimi zai bamu imam ahmad ko in ce abdullahi ibn ahmad ibn hanbal a cikin musnad din babansa ya rawaito daga babansa daga sufyan ibn uyayna amma shi tace ibn akhi amara me ko yace abu rijal sai ce ibn akhi amara kaga abu rijal babansa ce amara tamam sai ke rawaitowa daga dan wato dan dan uwanta wato kaman ammarsa ce kenan ita ita kamar ta zama babarsa to to wannan ruwayar akwai malamai suna magana akan cewa wannan ko kuskure ne ko kuwa saboda anan ya yayi yayi kokonto su bi ne su akwai abu rijal danta sunan shi Muhammad ibn Abdurrahman abu rijal akwai kuma wato ibn akiha shine kuma Muhammad ibn Abdurrahman sunan sunan su daya sunan su daya amma kuma shi wannan shu'ba nake ruwaya daga wajensa su kuma shi ma kuma hayyan da al-ansari yana ruwaya daga wajensa to wataƙila ya hayar su da ansariya da malamai ne guda biyu inda duka dai ai ahalin gida guda ɗaya ne kuma duk sunan su ɗaya yana ruwaya daga shi wannan yana ruwaya daga wancan wasu kuma suka ce a'a anya ba zai zama haka ba sai dai zama kila kuskure aka yi ila ana sa a ce abu rijal ne kamar da sauran marwata suke ruwacewa daga ya hayar su da ansari babu kokonto shi kuma wani dama da ya faɗa sai ya yi kokonto kaga al-yaqin la yazulu bi shakk wanda aka yi jazali shi ya kamata a fara gabatar da shi to banda wannan sai a wani lafazi akwai maganar da ake yi lafazin imamu ahmad sai ce faƙaɗi ba insanin almadina sai wani mutumin ya zo garin madina kaga shi ba ɗan garin madina ba ne kenan ya taɓa babu yana ba da magani kaga wannan yanzu zai ƙara nuna maka cewa wannan mutum ba ɗan madina ba ne baƙo ne ya zo ya zo ne saboda ya ba da magani kuma daga baya wani abubuwan sarari sun ta faruwa wato ba ina nufin wayansu bokaye sun daga zuwa madina ba ina maganan mutane wanda suka iya sana'o'i da yawa larabawa ba su ba sana'o'i da yawa suka iya ba to daga baya wanda suka iya sana'o'i da yawa sun ta zuwa madina suna zama da can umar baya so umar da can ya hana ya ce saboda abin da suke da shi na hikidu ma ma musulmai da can ya hana amma daga baya larabawa al-abbas har ibn abbas ma da wasu al-mughira ibn shu'ba da sauran wasu daga cikin sahabbai suka dinga matsawa umar don ya kamata fa ka yarda ana bukatar su to kuma daga baya wannan sassauci da umar ya aishe dai ya janyo abu nuna da majusi ya zo ya samu dama ya kashe shi ai yadda aka yi shiga saboda ya iya sana'o'i ne da dama sana'o'i iya shine har wato ya ya hada wannan wannan wato wukar da ya kashe umar da ita to wannan shine wato wannan akarin kamar da muka yi matashiya akarin ne ingantacce abu rijal dan nan amara wato fiqa ne amintacce ne manyan malamai duka sun sun wasaka shi sun ci amintacce ne kuma shi ma ibn akhi amara sunansa abdurrahman muhammad ibn abdurrahman ibn sa'd ibn zurara shi ma amintacce ne saboda haka duk ta inda aka zo dai wato sanadin ya inganta to yanzu wannan me za mu fahimta a wannan kissa duka mun samu kawo kissa ne wajen guda uku muka haɗe su waje guda abin da za mu fahimta shi ne da aisha ta yi rashin lafiya rashin lafiyar ta kuma ya tsawo rashin lafiyar da ya tsawo sai wato ƴaƴanta na wajen ɗan uwanta shi suka tashi suka tafi suna neman magani kuma aka ci aka yi dace akwai wani mutumi wanda ya san magunguna ya san magunguna sai ya shigo madina da ya shigo madina shi wannan mutumin yana daga jinsin zut su ne waɗannan 'yan indiya da muka faɗa wanda suke tsakanin indiya da sijistan wasu mutane aka ce za a gasin suna da tsawo kuma ba su da haske haka sosai ba su da haske sannan kuma daga baya da suka taso daga wajen indiya suka zo suka zauna a wajen farisa to daga baya da aka ci garin farisa da yaƙi sai suka ƙara fantsama kuma wasu kuma suna shigowa madina saboda tunda majin ta zama nan ne inda wato ci gaba daga baya yake a nan kuma akwai magana da suka faɗa suka ce ya taɓabbabu ya taɓabbabu a taɓabbu yana da ma'anoni da yawa karka tsammanin wata wani lokaci ka ce ya taɓabbabu yana tsafi daga nan ka samu tsafi tsafi tsib ya taɓabbabu daga nan kuma ka samu al-tabib likita shi lafazin al-taɓabbu ana yana da ma'anoni da dama daga cikin duk wani wanda ya iya wani abu duk wani wanda ya iya wani abu to ana kiran shi al-tabib a wannan fannin duk wani abu da ka iya in dai ka gwarance ka zama gwaji a wajen to ana kiran ka al-tabib daga nan da ake ake ake aka sama wato likita zama al-tabib saboda yana ba wato yana mu'alajan marasa lafiya yana ba su magunguna da sauransu haka ibn al-athir yake faɗa a cikin wato wannan gharibul hadith ɗinsa sana'a tatabbub shi kuma ana ce a tattabo idan mutum ya san wato sanyu da sakasakai da kuma wasu sassaƙe da ake da su magunguna da ake da su da wasu ganyayyaki da ake bada magunguna to ana cewa kuma ya tattababu shi ma haza mu tattabibu saboda yana bada irin habal medicines din nan shi ma wannan ana kira shi a tatabbu wato wani abu ne da ke amfani da shi ko dai ganye ko sassaƙe ko ma dai meye dai in dai yana bada magunguna ana kira shi almutabbi to kuma galibi kun sani cewa duk masu sassaƙe irin wannan wani lokaci kuma in a al'ada kuma ana samun kuma suna yin musu hidima a al'ada ba mu na ba abin mamaki bane idan ka samu mutum yana bada magani sassaƙe kuma ka same shi yana yin wasu abubuwa kuma daban ba dole bane a samu haka amma dai ana samun haka to su waɗannan waɗannan mutanen sint ɗin a al'adarsu dama sun saba su mutane da aka san su da ba da magani to wani lokaci kuma a cikinsu kuma ana samun wani shaidanu kuma ke zuwa suna zuwa musu suna kuma taimakon su wajen wannan ba da magani ne ina wannan mun faɗa tarihi ne amma shi wannan babu wannan malamin a wannan shi a sint ɗin za mu faɗa mu zo mu ga shi alamarinsa ya abin yake saboda haka sanan ne suke cewa duk wani wanda yake ba da magani sai su kira shi al-mutatabbi duk wani mai ruqya ma ana kira shi al-mutatabbi shi ma ruqya wato duk wanda zai bada wani magani ka warke ko kuma ya maka wani addu'o'i ka warke ana kira shi ma al-mutatabbi to shi wannan mutumi ya zo yana yin sana'a ne ya zo yana yin sana'a ne a Madina ya zo yana yin sana'a yana bada magunguna kuma ana biyan sa kamar da muka na ce muku da can Umar baya son haka da can Umar yana hanawa yana cewa duk wani wanda ya balaga to kana shigar da shi madina mutukar yana daga cikin waɗanda aka ci garinsu da yaƙi kuma suna wato suna wa dunne hikidu a zuciyarsu sai ya hana daga baya da yawa daga cikin sahabbai sai suka kushe mu umar akan wannan al-abbas yana daga cikin wanda yake ya dinga wato gani da umar akan wannan matsala banda shi kuma sauran sahabbai al-mughira ibn shu'ba da sauransu suna cewa saboda za a amfana da su ta nan ne wato al-mughira bin shu'ba ya aika ma Umar da sika Abu Lutul Majusi ya shigo Madina daga baya kuma kun ga Umar dama in ka in ka ga Umar na takan kan abu to kai so kai maka takan zan kawai saboda yadda ubangiji sanya mishi muwafaqat kaga daga nan daga nan haka abu ya faru kuma ya kashe shi suka zo suka bunne mutane shari kuma su waɗannan mutane har lokacin Abubakar Siddiq lokacin da ake hurubar ridda bayan kasan an ci garin nasu da ake kuma sun dinka taimaka ba mutaduna kuma kaga musulunci ba ga kwari ne ba to wataƙila wannan a zahiri kamar bayan umar ne wannan abin ya faru da aisha wataƙila ko lokacin usman ko abin da ya kama da wannan a saboda haka to a nan dai aisha ko ma dai me ya faru da sai rashin lafiya su waɗannan ƴaƴana ta suka tafi neman magani suka je kaga su sun je wajen mai magani ne ba mun sun je wajen boka ba sun je wajen mai wanda zai ba su maganin babu su da ba ta da lafiya ba wajen boka suka je ba kada a tsammanin wata kana sun tashi ne zuwa wajen boka a sun tashi ne wajen wani wanda yake ne ina bada magani kuma sana'a su kenan a Madina inda inda bokanci yake a Madina ai Madina ta mushi kadan kuwa Madina nan da ake nan ne ga wakin sabai suke nan ne ga wajen kaliban yake tauhidin nan yake ba baki daya kuma a ce wai kuma shikenan a bar a bar mutum na sihiri ba zai yi ba saboda yana yana sana'a bada magani ne shi irin maganin gargajiya da ake faɗa to sau da suka je sai suka gaya mashi wato siffofin yadda suke gani a yanayin rashin lafiya to daga baya kuma sai ya sai ya nuna cewa shi yana tsammani kuma sihiri ne to saboda ya fara gaya mashi wannan wata magana mai bakuwar magana sai suka ƙara ɗauko shi suka kawo shi don aisha sai ya ƙara gaya ta mata wannan magana ɗin to kuma a daidai lokacin kuma shine sai ya faɗi wannan magana na siffan wannan mata ɗin to shi kenan shi ne aka kira matan kuma sai ta faɗa kaga anan Aisha akwai abu abu lura kaman guda uku na farko da Aisha kaga ita ba ta ta je wurin wannan mutum ba in ma ka ce buka ne kaga zaka yanzu sai dagan a koma zuwa ga ƴaƴanta su tabi ai kenan tabi ai ko wannan in ka taba su da dan sauki sauki akan ka taba sahabi sahabiya balle kuma uwar mu ne ita ba ita ce ba sannan kuma a baki ta ce a kawo mata ba su ne dai suka kai radin kansu sun je za su nemi mahaifiyarsu magani suka kawo shi wajenta sannan kuma na biyu ita aisha ba ta gazgata shi ba ai da ya faɗa maka da inda ta gazgata shi sai ta ce a ji a kira ta kawai a kulle ta kai akwai ayi wani abu sai da ta kira ta kuma ta tambaye ta ke kika min sihiri me yasa kika min ka ga tayin hukunci yadda abin da itirafin ta ikirar da ta yi tabbatar da ta yi daga bakin ta baki kuma shi ke yanka wuya sannan kuma daga na uku kuma aisha ba ta nemi magani wajensa ba ba ta neman magani wajensa ba da ya gama gaya mata wannan magana sai sai tafi abinsa sai ita wato amara ta cewa sai aisha ta wanzu adadin lokacin da ubangiji ga dama ta wanzu har daga ba ta yi wani mafarkin kaga to duk wani wanda zai ce kuma za a iya zuwa neman wani magani ko wani kaza ko wani kaza ko a kawace sihiri da sihiri shi ma idan ya hujja da wannan asali na aisha bai dace ba wanda mun fara ne saboda mu kotar da aisha saboda haka yanzu za mu shiga su ƴaƴan nasa mai maga uzurin su amma ta aisha ba ta da wato laifi ko tisi ko na sisin kwabo ko wanda ya saki baki akan wannan to da ba can ba ba san Allah yake da manzon shi ba sai dai abinda zamu amsa a nan shine wato su waɗannan matasa waɗannan ƴaƴana ta sun tafi wajen boka ne ko me ya faru ai kan mu je ko ina kaga mun ce ai ba wurin boka suka je su sannan kuma shin a Madina akwai wasu mutane ne da suke suke tsatsuma su a wajen aka bar su shi ma wannan ko ba bukatar dogon bayani dogon jawabi cewa ba haka abin yake ba na uku kuma shine to inda babban iskali shine ta yaya ta yaya ya faɗa wani abin da yake shi mai sani ba mai kuma jiya ne a wurin ba yace ga yana siffan matan a kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma aka samu aka samu wannan abin ya yi daidai da irin wannan siffan da ya faɗa to wannan shine babban amsar zan bayar sannan kuma abu na gaba shine ya halitta a nemi magani ga wani nau'i na sihiri wani bai da lafiya sai a ce bari a je wurin wani a ɗauko mishi wani kunshe kunshe ko wani wasu abubuwa haka wanda ke ana ayin ma'amala da kwankwamai ko a ce wani ayi rauhani ne shi shi ba mu kamar ya rauhani ne to wasan wasan me shi me rauhani me bukan ba sannan kuma me yasa Aisha bata kashe bata kashe ita wannan wannan baiwa ta ba in har wato abinda muka faɗa ijma'in sahabbai ne cewa ana kashe duk wani wanda ya sihiri to ita Aisha me yasa bata kashe wannan matan ba to wannan amsa shi ne za mu zo in Allah da ɗaya bayan mu ta faɗansa har sai mun baratar da su kansu waɗannan yara na aisha su ma duk wanda ya karanta wani akari guda ɗaya haka kawai a gigicensa ya je ya dinga muna manyan bayan Allah zato to ya yi zalunci ƙwarai da gaske abu na farko da ya kamata mu fahimta shine wato su waɗannan yaya na aisha ba sun tafi wajen wannan wannan mutumi ba ne saboda a matsayin shi na boka kamar da muka faɗa ba sun je da a matsayin shi na boka ba sun tafi a matsayin shi na wanda ya san magunguna ne to an je ka san magunguna kuma gida kan kuma kana yin wasu abubuwa kuma a wani gefe wannan kuma wani daban wani abu ne daban kuma su da suka je ba cewa ba cewa suka yi ya ba su wani magani kawai da da na sihiri wanda za su zo su kama Aisha kawai shikenan kawai sai ta warke ba maganin nan kawai suka je nema kamar yadda wani wani su ma ya taɓa zuwa wajensa sa tun dama an ce a zo mu je ne saboda wannan sana'a to da su ma ko da ma wato ba su je ba dama wani wani ya taba zuwa saboda haka to wannan kaga ba zai yi kace Aisha ta yi laifi ko ayyana su yi laifi ba ko a ce ai tarbiyyar ta ne a ba kan tarbiyyar ta su ma yaran ba su yi laifi ba ƴaƴan na ta ba su yi laifi ba saboda su su sun tafi wajen wanda zai ba zai ba mahaifiyarsu ko babar su magani ne to kuma sai aka aka samu wannan abin da ya faru ya faru shi ma kuma za mu zo magani shin wannan sihiri ne koko ba sihiri kaula wahida koko ba sihiri bane a sannan kuma anan kamar da muka faɗa ita Aisha kaga anan bata yi bata yi mata wannan bai wannan tata bata mata hukuma ba saboda kawai ya faɗa saboda kawai ya faɗa kaga to bata bata gaskata shi ba kenan balla ce ta gaskata boka ai ta sa'a da maganar ma'aiki ba haka ta yi ba ta yi haka ne da abin da ta tabbatar makanta sannan kuma bata nemi bata nemi magani a wajensa ba kamar da muka faɗa jira ta yi har sai da ubangiji ya kawo mata fataki sannan dalilin da yasa shi wani zo madina a ji wani ya ce me yasa aka samu ire-iren sa a madina to dalilin da yasa ya zo madina abu ne a fili ya zo ne saboda abin da ya sani na magunguna wanda kuma abin da ya sani na magunguna wannan ni'ima ce da ubangiji ya masa kuma ana buƙatar wannan ni'ima ana kuma buƙatar wannan abin da Allah ta'ala ya sanashe ya sanashe shi su kamar da muka faɗa su waɗannan mutane sun shahara da magunguna gaskiya su waɗannan sun tsin ko ko a yanzu a yanzu ka tafi bangaren India da bangaren China suna da suna damuwa da wannan magungunan har bangaren Afghanistan suna damuwa da wannan herbal medicine so da haka ba wani matsala bane ko a haizu a waki ma waki ina nuna haka ba wani abu ne wanda ke akwai da rudo ba daga baya kuma kamar yadda muka ce a Umar ya musu izini su cigaba da shigowa to a cikin su ana samun wanda su suke dan hada hade da da wannan da da sihiri din akwai wanda suke hada hade da sihiri akwai ta hanyar cewa su da matsafan ne akwai wanda kuma su kawai su dangane ganin su suke yi kamar ka ce kila watakila ka ce rahani wani lokaci ana samun haka ba kowace ne ka ga mutum na dangane ganin sa yana wasu yan surutansa za ka ce wai boka ne ba ana samun wani za ka yana surutansa yana faɗa wasu maganganu don ka maganganu mu dai ana jan hausa ai haka bi cewa shi rauhani ne ko wani abu irin wannan za ka yana faɗa maka wasu maganganu ka ce yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin kaza kuma tabbas in ka tsaya sai ka ganin dai abin da yake faɗa akwai wato hankali a cikinsa shi ɗin a cikin rashin hankali amma kuma akwai hankali wato akwai ɗan gaskiya gaskiya duk da wani lokaci baya dacewa saboda haka wato su waɗannan su ne wato hakikanin waɗannan mutane sun zo ya zo madina ne saboda ya wannan sana'a da kuma a cikin ana samun masu sihiri shi din yanzu mai sihiri ne ko ba mai sihiri bane wannan wani abu ne da shi ruwa ita ruwa ya mata fayyace ba sai dai kawai abin da dai zamu wato za a kawo a nan shine yanda aka yi san gaibi to ta yaya aka shi ya faɗi gaibi to shine abin da ya kamata mu fahimta shine yana da ra'iyun ne kana lahu ra'iyya min aljin yana da wani wanda yake wato wani ajani wanda yake saukan masa yana dan bude masa ido to kuma cewa ai mutum ajani yana saukan mutum yana bude masa ido mutlakin sa haka farko al'amari baya san ya wani mutum zan boka baya san ya zan boka saboda su ajani wani lokaci sukan bude mutane ido ba dole sai mutum boka ba na farko dai idan ya karkata ma abin ya karkata musu yanda suke so haka haka yake yi to kaga tamayana ilayhim kenan ya karkata zuwa gare su kaga shi kenan ya zama boka din to akwai wanda kuma shi watakila can kakanninsa ne suka yi kulla wata alaka tsakanin su to su kuma ba za su bar tsatsan wannan kakan ba to sai gani kawai wani lokaci sun bude mushi ido yana ganin wasu abubuwa da yawa bambanci tsakanin wannan da wannan shi wannan mu da ya ja yake musu aiki shi boka ne shi ko wannan ko da kira shi wani majanuni ne ko kuma wato yana da wani farfadiya da aljanu suna dan bige shi haka ko abin da ya kama da wannan in kuma wani lokaci ka matsayi shi zaka dinga jina wasu surutai a surutan kuma zaka dinga jin sun manganu suna fitowa har ma wani abin da bai riga ya faru baka ga ya faɗa maka kuma ga daga baya zai faru wannan ga wanda yake wato suka san jama'a sun ga san akwai masu irin wannan matsalolin ba wani lokaci za ka mutum na da ɗan yana da ɗan wato aljanu amma kuma jidda haka yana yana wasu manganu kuma ba ba da magani ke ba amma dai sun buɗe masa ido in yanzu ya kazo ka zama da shi kuna hira shi yana baka labarin abin da ke gani to in mutum ba mai tsoro ne ba zai iya bacci ba gaskiya wani zai ce baka yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin ga sunan suna kiwo suna kaza yana ganin ga abin hawa suna abubuwa dai haka da yawa yake gani kuma irin irin waɗannan mutanen ne da in aka in aka yi rashin sa'a a wato wani ya suke ya dirfafe su a cikin dangi da fada ko kuma suka yana yawan gadama da su to in yi wasa shi ba kuma bai daga bacci lafiya ba eh za ka ga wani lokacin shi wanda yake fada da wancan din suna zuwa suna suna firgita shi to kaga wannan ai shi ba za ka cike shi boka ba amma kuma yana da ra'ayi din yana da wanda yake bude masa ido yana ga masa abubuwa wataƙila ya ga wani abu ya zama gaskiya wataƙila ya zama wani abu da ya zama gaskiya ba kuma farkon lamar ibn sayyar kuma shi ba ta kai fara ibn sayyar wannan wannan bai hudan da muka faɗa ai farko ba ba abokan ne da farko ba farko bude mishi ido suka fara yi bude mishi ido suka fara yi suna ga mishi magana wani lokaci ya gaskiya wani lokaci ya ƙarya saboda haka to anan wannan gaibi da ya faɗa ko dai ya zama a da gaske in muka ce shi bokan ne ya ɓoye bokancinsa da ya zo aka faɗa musu wannan maganan a ranar sai asiriya tobi asiriya tobi ya faɗa wannan magana din to sai a ruwayan ba a gaya mana shi ya aka da shi ba ko ko a'a shi ma daga cikin waɗanda suka musulunta a musulunci nasu bai gaba yin kwari ba kuma dama yana da irin wannan ra'ayi din yana da wannan wanda nan gane-ganen da ake da suke yi dama kuma shi ma yana wannan gane-ganen shi ne wato shidanin suka zo suka wato gaya musu din labari shi ma sai ya faɗa kuma kaga alhuhum dai anan aisha ba ta aikin labarinsa ba ta ko ta yaya ya gani ma dai to ya gani dai in ma dai bokan ne wanda ba na tsammanin boka ne ni ba na jin wani boka ne ina ganin kawai wani gane gane sa kawai yake yi saboda ga wanda yake lura da yanayin da aljanu ke abubuwa ya san wannan abu ne mai sauki aka ce wani na fara bada magani in kai sa'a to shi kenan aka fito ka in kuma baka sa'a ba shi kenan daga bayan mutum kuma ya zama tataccen boka wannan kuma da ana samun haka a cikin al'ummar ma balle kuma al'ummar ta dadin to wata kila shi wannan wato wannan mutumi ba musulmi bane ba ya dai zo kawai yana yana sana'arsa ne wata kila kuma musulmi ne amma musulunci irin na yan kauye wato musulunci bai kwari ba to dama kuma in musulunci bai gama yin kwari ba ta yana wannan musulunci zai zai kura aljanna sai a hankali sai imani ya zo ya tabbata sanin wato ya kori aljanin baki da to kawai shi kenan sai a haka yana ba da maganin shi sai wannan aljanin da ya sauka masa ya ba shi wani labarin shi kuma bai iya mallakan bakin sa ba sai ya faɗa su kuma suka ɗauko wannan mutumin suka kawo shi wajen Aisha ita kuma Aisha jin cewa ya dace wajen sukkon wannan matar ba tare da ya gani ba sai wannan sai ya karfafa ya karfafa mata gwiwa ta ce a kira ta da aka kira ta kuma sai ta gazo ta faɗi labarin yanda yanda ta mata sihiri din kuma daga baya kuma ta ɗau wannan matakin a kanta to kaga wannan shine hakikanin abin da ya faru to sai sai wato magana ce wato su shi wato abinda da ya kamata mu fahimta a nan dai shine shine je ba ba sihiri ya kai shi ba ko bai bayyana sihiri ba inda ya bayyana sihiri to da ba za ka ji labarin sa ba sai da ka ji labarin a matsayin wanda aka fille masa kai shi ba ba sihiri ke ba kawai dai watakila ya yi sabda baka ne ko kuma yana da cikin wanda yake ganin yake wannan gane gane to dan kawai mutum na gane gane ba zai samu kuma kace yana sihiri ba musamman ma shi ba da bayar da magani yake ba sashi a matsayin mai sihiri ba sai dai anan abinda mutum zai zai kawo shine to ta yaya ta yaya su waɗannan aljanu kuma suka san wannan gaibi na sun san gaibi to amma in za a tuna katin farko farko ai mun ba da amsa mun ba da amsa muka ce su aljanu wani lokaci a sai kan san gaibu ta hanyoyi da dama makuran sanin gaibun su makuran sanin gaibun su shine su je su satan satan koyi satan ji satan ji da suke zuwa suna yi a sararin samaniya sama ta kusan nan wannan suna yi kan to wannan shine makura kuma shi wannan akwai wahala kwarai da gaske a cikin su ma sai wanda yake ya ya zama kangarare kwarai sannan zai iya yin wannan aiki to banda wannan kuma inda suke yi kuma suna bi wajen hawajisul qalb wato yanayin da mutum za su dinga samun mutum sake sake a zuciya to da zaran wato ya ya laba ya yi wani hadithin nafsi ya faɗi wani ya labarta ma kan ransa wani wani labari mutum kan dai ba wani tunani ne kawai da yake yawo a cikin kwakwalwarsa ba a'a yayi kamar yana son ya furta ma ko ya furta ya labarta ma zuciyarsa za su iya ji wannan kamar da kaza ibnu sajjad akwai abin da ya manzo Allah kenan a sai da dai wato a cikin kashi kaza wani taki ne ya iya je a duk kawai ya saurara banda wannan kuma shi ne ayyuka za a tuna muka da muka ce su a ganin halittu ne masu sanin tare bayanai yanzu aljanin da suke dorayi to duk wani sirri na dorayi sun santa duk wani sirri sun san shi wato idan ɗaya je ganin sirrin to zai gaya ba duk sauran kuma za su tsaya suna suna jira wata wata na wani zai zo nema saboda kana zuwa ka nema zaka tsammanin wai wani abu ne na bebi da suka sani alhali dama can wato sun je sun san sirrin don haka masu ruwa sai sun je sai sun kukula koba suna yin wasu abubuwa duk ana yi ya gaban aljanu mutum bai sani ba kuma wallahi dama sai jira suka samu dama su baka da shi za su nuna su ce ai wayan ne ya maka asiri wayan ne ya maka lalle in dai suka samu dama su banka da shi to aljanu suna da wannan tara wannan bayanan kuma ba sa mu kansu rowan bayani saboda haka to wataƙila ya zama na wannan dama sihirin san za ta ba aisha sun ganta saboda haka to shi ke na kawai da an suka samu dama ga shi aisha ta je neman wani magani wurin wani to kuma dama shi ya dangana ganansa sai suka je kawai a cikin wanda yake gane ganan kawai sai zai gaya mishi wannan sirri din ko kuma ya zama da shi dama can wata san da aka sihiri din wato a gaban su aka yi a gaban za ta yi ba a gaban su aka yi ba ba wai sun je sun leko sirrin ba ne a gaban su ne aka yi ko kuma masu bokan da ya tashi yin wasirin su ne mace muku to da aka zo kuma suka yi suka yada wannan suka fashe fashe wannan kwa wato suka wato banka da sauran sauran aljanu wannan labaran daga baya kuma shi wannan mutumin da ya tashi shikenan sai ya sai ya sani ta haka to kaga wannan ai ba wani gaibi suka sani ba wani abu da ma can kai ma da kaji kalika an yi a gaban ka ko kaji kalika ta kafa akai a gaban ka zaka sani to kuma cewa a cikin siffata kaza kaza kaza za a samu wani yaro yana fitsari wani wani abu ne mai sauki in da ma su san ita ce ta yi a lokacin da ya zo a kofar ɗakin kofar gidan aisha da yana faɗa wannan maganin ka kace kuma sun yi sun gani mai take yi sun sun faɗa ba shi kenan ba da suka suka gaya mishi da suka gaya mishi kuma shi kuma sai ya faɗa wannan kuma aka je aka samu kwatankwacin abin da ya faɗa din babu babu wato sha bamban saboda wannan ba zai zama wani wani abu da zai sa a ta mamaki a ce ai ai wato aljanu sun san gaibu ko kuma shi wannan mutum ya san gaibu ba shi wannan ni abin da nake na fi tsammani shi ba boka bane irin wannan masu dan gane gane ne kawai wanda kuma wannan in dai aka samu yara suna irin wannan abubuwan ko kuma hamman yamma to wannan sai addu'a shi ba in dai wanda yake ya ta kashe irin wannan matsala to babbar ruƙuya da za a masa in an gana ma ta masa ruƙuya in dai ba shine ya tsayi da tafhidi ba to ba zai kore su ba wannan mun ga gani kuma mun ga gani wanda su ta musu wani rukuya ana musu wani kaza ana musu wani kaza zai ga lokaci duk kawai ko ya lafa aikin banza ne zai dawo amma shi me shi wannan mutumin da ake cewa yana da rauhani ko wani abu shine tsaye da tauhidi ya gani yana tsaye da tauhidi zai ga abubuwa sun fara gafushewa baya gani shikenan kuma da ma kawo kaga ba su kata sallama kenan to sai a shubha na gaba da suke kawo kulubtin to to insha Allah za mu iya karsawa a sai wato shubha na gaba da ake kawowa shine wato shin ya halatta aje a nemi taimakon wani aljani ko a nemi taimakon wani wanda ke huda da aljanin ko da ma ba boka bane wale ma mu ce boka muka ce a cikin saniyin Aisha aikin da Aisha ta yi baya baya nuna halaccin zuwa wajen boka ita ba wajen boka ta je ba ƴaƴanta kuma ba wajen boka suka je ba sun je wajen mai bada magani ne shine dai kawai garin zangabansa shi zangabu bai garin zangabansa ya faɗa wannan magana kuma ita kuma Aisha kuma ta yi aiki da maganarsa ba ta je wato ta kira ta kira ita wannan baiwar kuma ta faɗi ta tabbatar cewa daga sai ta yi din to kaga anan an yi an gina hukunci ne akan ikirarinta ba an gina hukunci ne akan maganar shi wannan mutumi ba sannan kuma sai abu na gaba shine me yasa ba ta kashe wannan wannan matar ba ana sai ta kashe ta abuta kamar da muka faɗa wannan ijma'i ne sahabbai har wasu daga Ibn Abdul Bar da ya tashi kawo wannan akadi ta ce wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan akari akan cewa ba a kashe wanda ya sihiri mutukar bai riga ya kashe wanda ya masihirin ba to kaga wannan ayi wannan magana ce mai mai rauni dama wa yace ana kashe sihiri ne kawai saboda ya kashe ko bai kashe ba ana kashe shi ne saboda saboda wato kafirci da yi ba ana kashe saboda wani ya kisa ba wannan magana ce wanda ba ta bayi da wani bayi da fuska amsa anan shine ko dai ya zama Aisha istihari ne daga wajenta istihari ne ita ba san cewa sunna ta tabbata akan cewa ana kashe sihiri ba shikenan ita kuma sai bata bata kashe mai sihiri din bata yi istihadin ta to kuma istihadi kuma ya ci karo da sauran istihadin sauran sahabbai sahabbai kuma kusan ijma'in su to kuma mutum uku hudu biyar sun rijayen mace daya ba zai kace wai ita ce take kan daidai su suna kan kuskure ba bayan ga Hafsa ga Umar ga Uthman ga Jundub al-Khair ga Abdullahi da Umar ga kuma sauran ijma'in sahabbai lokacin sai na Umar so ba zai yi cewa wannan wai duk Aisha ko ta da Yesu ba wannan wajen farko kenan ko da bai ijtihadi sai yasa bata kashe bata kashe wato ita wannan matan ba ko kuma abu na na biyu shine zama ita wannan matar wata irin yarinya ce bata gama kai shekaru na balaga ba mun daga shekaru na balaga ko kaga hukunci ya kau illa iyaka za a iya mata hukunci wato a jinsin irin kasabar da ta yi mummunan aikin da ta yi ko kuma ya zama da ba ita ce ta ta yi asalin sihirin ba an kira ta mai sihiri saboda ita sa'a ne ya zama ita ce ta je wurin mai bokan amma ita ba ita ce ta yi sihirin ba sawa ta yi to in ita sawa ta yi kuma dama ga sha'ishan ba ta riga ta mutum ba balle a mata isasi ita to kaga shikenan sai a mata hukunci da ya dace da ita shi kuma wannan bokan tun da ba san waye ba ko wani abu makamcin wannan shi kenan sai ba a kawo labarin shi ba wanda wannan kaga wajen ne mai karfi kwarai da gaske ko dai zama ijtihadin ta ne ko ya zama yarinya na bata balaga ba dama ko ya zama a ta balaga amma kuma ba ita ce sihirin ba saboda haka bai wannan bai zama hujja akan cewa ba a kashe mai sihiri ba in ya sihiri kawai da hujjar Aisha sannan kuma wannan baya nuna kuma wato halaccin wayin amfani da mafarke-mafarke wajen shari'a idan an lura duk wanda ya hukunci ya hujja da wannan mafarki da Aisha ta yi aka ta yi mafarki aka ce za a je a dibo ruwa a rijiyoyi guda uku da kuma ta zo ta yi amfani da wannan kuma sai ta warke to wannan kaga ba ai ba ba shari'a bane shari'a ne magani ne maganin ko wani mafarki ko mafarki ya halitta yanzu ka je ka kai ta wato tajaribi wato ka tajaraba wani magani ka jaraba ka gano cewa wannan sau uku ake sha a rana wannan sau biyu ake sha a rana in an sha kuma yana lafawa wanda babu wani matsala a kansa haka zalika don kai wani mafarki da ke da alaka da likitancinka mu dukkan dai ba sa amfani doka ba aisha ba sa mu kowa doka ba wani abu ne ta gani ruqiya ce ta gani ruqiya ne ta gani ta ce aje a jaraba abin da ta jaraba kuma sai daga ya jarabtu kuma wannan bai zama doka ba sai ka kai yanzu sai ka je kai wani mafarkinka ban ka kawo idan magani ne kake cewa magani ne wato magani ba addini ba to za sai ka ce kai kai kai sai kuma wanda shi ma kalamata muke ji shi ma bare jaraba in ya jaraba kawai a karan kansa shikenan amma ba a isa a sa doka ba duk wanda ya sa doka to yanzu ya sharata ma addinin Allah ya sharata wani addini a ban kasa kuma bayan addinin Allah ko kuma a nan wato kaga babu sanakon ba za a yi wato alitirat ba ba za ba zai zama hukunci hukunci na bai ɗaya ba a ce yanzu kuma misali wannan abin da aisha ta yi duk wanda bai da lafiya irin nata yanzu ya je ya samu wani rijiya guda uku ya kaza ya kaza ya kaza wannan bai zaba wannan hukunci waki ato aini ce wani abu ne daya daya da ya faru ba za ka ce wa yanzu shi ne dokan ba in dai an mutum sihiri shi kenan a je a samu wani rijiya a je can gurin a ce a samu wani madatsar ruwa ɗibo ruwa ɗibo ruwa ɗibo ruwa hada garwaya garwaya kuma zo a wanka da shi wanda wanda yayi a na farko dai dama wannan ba rikici bane karama ce aka ma Aisha karama ce karama kuma ba lalle kai yayin da ubangiji ya karamta ka da wani abu ba irin ta kuma in wani ya amfani da irin wannan karama kuma ta kuma ta yi ba dole bane akwai wanda a cikin magabata duk abin da ya zo ya samu na kuɗi sai ya bada sadaka insha Allah kuma ya kuma kuma zai ga ubangiji ya damu da kuɗin shi to kai yanzu ka jarraba ba za ka samu wannan babu ba in ka jarraba ba ba lalle ka samu ba saboda haka to shi duk abin da ubangiji ya yi a babu karama ba za ka ce wani ya zama doka wai bari in yi ba yanzu a rabin isa a rabin musa kawai idan ya daki da sandasa ya daki ya daki wannan mu'jiza ne ya daki wato wannan ruwa din sai ya dare kai yanzu ka yi sanda ba zai kusa wa duka doka ka kudurce ka ce shi ma ba zai dare ba na ayi shi a babu mu'jiza babu karama saboda aisha wannan magani ta yi ai ta yi shi ne a babu karama saboda ka kai ma in ka jaraba ka ga ubangiji ya ya sanya ka yi kilikin wato ta ta yi shi kenan amma ba ta yi ba za ka zai samu jama'a ba kuma wannan bai zan magani ba magani na wajen masu ahalar tajriba wanda suke yau da gobe kullum suna suna lab suna ta gwaje-gwaje to wajen su zaka je wajen neman magani ba ba wajen wani wanda shi ba shi ba babin ba da magani yayi ba babin karama ne yayi sannan kuma daga cikin fa'idojin da malamai ke kawo wani hadisin shine halaccin sakan kama mutum mugu da kuma sakamakon muguntansa kaga ai ta mata abin kirki take cewa yanzu in na riga na kuma ga Allah shi zama ya sai sai ta mata mugun abu sadaka ita ma sai ta sakan kawo ta da irin mugun halinta ta ce aje a sai da ita kudin aje a siyo wata baiwar sai a yanta baiwar ita kaga na farko ne ta barantar da kanta a alƙawarin ta ubangiji cewa za ta ita da wuyayi amma ita wannan ta haramta mata wato abin da aka yi ne za a mata na karamci saboda mummunan aikinta sadaka wannan ya halitta mutum kawai an yi niyyar za a bashi wani abu a wani abu ne aka je aka siyo aka je aka siyo kuma aka na jama'a ne baki da kuma shi ma yana cikin wanda za a bada kawai sai je ya ɗiba ba tare da ya gululi ya yi halinci to ya halka a ce an hana shi baki da wanda babu wani laifi sannan kuma banda wannan kuma abu na gaba na karshe shine wato akwai halaccin idan ka faɗa ka ce idan na mutu ka zama ɗa in dai ba shi ne zo da wata alfiriya ba to fa ba za ka zo ka ce za ka danya alƙawarin nan ba to amma idan shi ya zo da wani babban hadafi ihdafi wato ya fara da wani kasaba babba saboda kawai ya ga kai barka ya gaggauta mutuwanka to wannan ya halitta ka ce ka to wannan wannan alƙawarin ya kau kai ma yanzu ba za a sai da kai ma ka ci gaba da ba abotan wani abu makamancin wannan wannan babu ne da aka haka saboda aikin Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da Ibn Abdul Bari ke faɗa a cikin al-Istiqqa majalisi na 25 shafi na 237 saboda wannan shine shine wato duk wani shubha da ke cikin wannan azari insha Allah muka kawo shi in da abin da na manta wani ban faɗa ba wani ya tuno wani ya faɗe shi bigiran ne wani ban faɗe shi an ya faɗe shi wataƙila na manta sai ya faɗa saboda wani shubha ba kawai shi saboda kar wani ka san mutane yanzu ba ba suna addinin dan Allah ne ba kowa yana neman shubha ce kawai sai da zai dan fake da ita sai dan kawo bannan sa iri iri saboda ka hadisin Aisha dai wannan babu wani shubha babu wani abin da zaka soke ta akan shi insha Allah abin da ya rige mana wanda ina kuma sa ran sai bayan sallah insha Allah ta'ala shine magana kan Harut da Maruta insha Allah sai bayan sallah ba zai yi a ce zamu za mu iya yin shi ba insha Allah a majalisi da bai wuce guda ɗaya ba shi ma zamu sake magana akan Harut da Maruta mai magana akan waɗannan mutane wasu zuwa yin su kuma wannan abin da sai ake so sun koyar sihiri ne ko ba sihiri ba shine abin da ya mana saura sannan kuma mu ci gaba da inda malai ya tsaya وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى ya kabe ibadun mu Allah ta'ala ya malum mana alheri na wannan wata Allah ta'ala ya tunkuɗe mana dukkan sharri Allah ta'ala ya sanya mu dace mu shiga cikin wanda Allah ta'ala zai yanta a wannan a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ya kabe ibadun mu duka iyayenmu da suka mutu tun daga zamanin Annabi Adamu zuwa yanzu Allah ta'ala ya jika su da rahama malamanmu da suka dinga mana tarbiyya suka koya mana addini muka koya suka koya mana fa'idoji Allah ta'ala ya saka ya musu da alheri marayu daga cikin su Allah ta'ala ya saka musu alheri kuma ya sanya su ga dadin idaniya tun a duniya kafin zai lahira Allah ta'ala ya saka ka mana mu kanmu da alheri Allah ta'ala ya sanya muna yin sai muna yin wannan addini dan shi ne wannan koyarwa da muke Allah ta'ala ya sanya muna yin shi da ikhlasi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi